والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da sake hada mai irin wannan rana ta litinin wanda yau 29 ga watan biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1438 sanda kuma ya dace da 27 ga watan biyu miladiya 2017 muna cikin wannan littafi mai tarin albarka tamamu taufiq fi silatul siddiq wanda wannan darasi da zamu yi a yau insha Allah ta'ala shine na uku a cikin sa kamar mun shiga sabon fasali da yake magana akan islamuhu wa da'watuhu wa difa'uhu anin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ma'ana shiga musulunci sayyidina abubakar da kuma kiransa zuwa ga Allah da kuma ba da kariya ga manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce awalan islamuhu radiyallahu ta'ala an na farko shi ne musuluntarsa Allah ya ƙara yadda a gare shi awal man amana bi rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama bi ittifaqi al-ardi arba'atun farkon wanda suka imani da manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi malam yace da haduwar duk mutanen da suke ban ƙasa mutane ne guda hudu yace awal man amana bihi min ar-rijali abubakarin radiyallahu anhu wanda ya fara imani da shi daga mazaje to shi ne sai na abubakar allah gara masa yadda waminan nisa'i daga kuma cikin mata khadijatu radiyallahu anha na na khadija allah gara mata yadda waminan sibiyan daga cikin kuma ainihin matasa aliyun radiyallahu anhu shi ne sai na ali allah gara masa yadda wa min almawali daga cikin bayi kuma zaid ibn harithata radiyallahu an shine sayyidina zaid dan haritha Allah ya kara masa yadda wannan tafsiri da malam yayi shine mafita wanda mutum zai fita sumul kalau ta yadda ba za a kalubalance shi ba wa illa zaka samu wasu za su yi izlaki su ce wanda ya soma musulunta a cikin mutane kakaf na na khadija wasu kuma su ce sai na abubakar to amma mafita ta sumul kalau wanda ba wanda zai kalubalance ka shine wannan tafsilin wanda ya sun musulunta daga cikin manyan mutane sai na abubakar daga cikin mata na na khadija daga cikin matasa sai da na ali daga cikin bayi zai dan harita shikenan ka fita sumul kalau domin abin da yake faruwa abinda waɗansu suke wanda suka ce sayyidina abubakar ne farkon shiga musulunci to a iya kalubalanta mutum da cewa to aina na khadija ce farkon wacce ta gan shi da aka so mai masa wahayi da ya zo ya ce zammilo ne zammilo ne ita take cewa wallahi la yi ku zikallahu abadan to kaga anan in mutum ya la'akari da wannan zai ga cewa to lalle gaskiya ce ta fara gaskata wannan sako na manzo alaihi salatu wassalam to kuma wanda zai ce farkon mai shiga musulunci na khadija ce to shi kuma za a kalubalance shi da abin da za mu ambata nan gaba ya ce wa fi sahihul bukhari a cikin sahihul bukhari an abi darda'i radiyallahu an an karbo daga abu darda Allah ya kara masa yadda abu darda an yi sabani akan sunansa wasu suna kiransa amir wasu kuma uwaimir قال يتي كنت جالسا عند النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم na kasance ina zaune a wajen manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi in aqbala abubakarin yayin nan sai ga sai na abubakar ya fuskanto akhidan bi tarafi thawbihi yana rike da gefen tufarsa hatta abda an rukubatihi har ya bayyana da wani abu daga ainihin gwiwarsa mun sani cewa tufafin su mafi yawa shine izar ma'ana kwarjalle da ake daurawa to yana rike da gefen wannan kwarjalle nasa har ga wani bangaren gwiwarsa a waje فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ce amma sahibukum faqad ghamar yace lalle mutumin naku abokin naku ya shiga cikin damuwa ma'ana Hausawa suna cewa labarin zuciya a tambayi fuska wannan shine wato ainihin bayani ta yin al'amarat ko kuma alhukumu bil amarat yin hukunci da wa'yansu alamomi da za ka iya gani a jikin ɗan adam akwai mutane wanda allah ba su ƙarfafin firasa ma'ana hasashe mai ƙarfi da sun kalli yanayin mutum to za su iya hasaso wani abu da yake tattare da shi ko na farin ciki ko na damuwa ko abin da ya kama da haka musamman mutumin da ka san shi yau da kullum da ya samu ɗan canjin yanayi to za ka fahimci lallewa na ba haka na san shi ba ko dai idan damuwa ce to za ka gane cewa a cikin damuwa yake idan farin ciki ne mai yawa to shi ma za ka iya wannan hasashen a matsayinka na wanda ka san rayuwarsa ta yau da kullum fasallam sai ainihin ya yi sallama waƙala sai ya ce inni ka na baini wa baini bin al-khattabi shay'un ya ce ni ya kasance tsakanina da ɗan khattab akwai wani abin da ya faru fa'asaratu ilaihi sai na gaggawa gare shi sun dimtu sannan kuma sai ne da na sani ma'ana sayidina abubakar da kansa duk da cewa ga sayidina umar baya nan to amma sai ya faɗi cewa wani abu ya faru tsakaninsu kuma shi dinnan shine mai kuskure shine mai laifi domin aqidan ahlus sunna ba mu asumi sai manzo alaihi salatu wassalam wanda dubba shi ba zai iya kuskure zai iya daidai to amma kuma ka auna janibin daidai da kuskuren wanne ne farin jayi na tabbatar kamar yadda muka sha fada ko jarabawa mutum yayi aka ce ya ci 60 a cikin 100 zaka ce ya ci mafi yawan maki to ballatana a ce ya ci 80 ko 90 ko ma 99 to ballanta na ka ce casa'in da tara da digo tara kuma ba ka ce yaya sai ko ka ce da digo gomiya tara da tara ba to saboda haka dai wannan da shi ainihin ake hukunci wannan kuma yana nuna cewa komai darajarka komai girmanka to sai an samu wani abu da za ka ko su da baka ba haka ke so ka faɗa ba ko kai wani aiki ba haka ke so ka aikata ba wannan shine ma cikakkata ɗan adam cewa lallai manzo alaihissalatu salam ya ce kullum na adam khata duk dan adam mai kuskure ne wannan kuma ba zai zubar da kimar mai kima ba cewa gashi yau yayi kuskure wani yana cewa kafa bil mar'i nubulan an tu'adda ma'ayibu ya ishi mutun daraja da matsayi a lissafe aibubukansa yanzu idan ka zo ka ce wani ya kuskure wuri kaza ya kuskure waje kaza ya kuskure waje kaza sai kai shiru me kake cewa duk sauran wurare yayi daidai kenan yanzu kai da kanka ka bashi 97 a cikin 100 domin ka ambaci wuri uku inda kace yayi kuskure to wannan yana nuna cewa ashe in dai rayuwar dan adam rayuwa wato ta yau da kullun dole sai kai daidai sai kai ba daidai ba to kuma yana nuna duk matsayinka in kai kuskure ka furta kuskurenka domin ana cewa arruju ila sawab aula min at-tamadi ila al-batil komawa zuwa gaskiya ya fi kazarce a kan kuskure wani jiddin bai da kuskure in yi kuskure to haka zai doge duk yadda zai iya kwaskwarima yi kwaskwarima in za ta yiwu in ba ta yiwu bai sai an je an yi ma'ana dai ba zai koma baya ba to wannan bai daga cikin al'adar mutanen kirki ya ce fasaltuhu sai na roƙe shi an ya gafirali ya yafe mun fa'a ba alayya shi kenan sai ya ƙi haka baltu ilaik shi ne na zo wajen kaya ma'aikin Allah wannan kuma yana nuna mana shi ma gefen ɗaya duk darajar mutum akwai lokacin da za a ɓata masa rai ya ji cewa ba zai iya yafewa nan take ba saboda zuciya da shaidan suna ingiza mutum wani lokacin ba sai an je an baka haƙuri ba kai da kanka da ka ɗan natsu to kuma za ka ji cewa kai amma dai kai ba daidai ba kamar yadda za mu gani a nan gaba to shi sa ma masu hikima suke ta in kai wa mutum laifi ka tabbata ka masa laifi to ka kauce a lokacin karkace za ka ba shi haƙuri don ba za ku yi fahimtar juna ba in musamman a ce ka ɗan soma jarabawa ka fahimci ba kanta to kawai janye kada ka je ka ce za ka ba shi haƙuri kuma ka tura wani bari a ɗan samu wuni biyu uku ya ɗan sassauto shi yasa ko da ma'aurata biyu suka yi rigima misali kana da ya aurariya shi kenan sai ya zama wata ka zo ka same ta a gida me ya faru ai faɗa muka yi to shi kenan kada ka ce rufa zananki a'a a kyale shi shi ma ya dan sassauto ita ma ta dan sassauto za su nemi kansu da kansu ba sati daya to amma duk lokacin da zaka zo ka ce ai dole Allah burkai baka yadda ba yau ai ba za ki kwana gidan nan ba to shikenan za a samu matsala to shi sun ya bin abubuwa a hankali na da matukar muhimmanci a rayuwa amin فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ce ya gafirullahu laka ya ababakar ko dai ka ce Allah zai gafarta ma ya ababakar ko kuma ya ma gafarta ma wannan ba ƙarin matsayi ba ne da wannan gabar malamai suke cewa kenan ashe akwai laifin da ko akwai matsayin da ɗan adam zai kai a rayuwa ya zamo ya yi ma wani laifi kawai Allah ya fi masa ma ko da wancan bai yafe ba domin kun ga yanzu ba a ce to bari ya zo a roƙi ya fi maka tun da shi kawai laifi ba kai tsaye manzo Allah ya ce Allah ya fi maka mana ba kome in ya so in umar aka yi ma laifi Allah zai bashi daga taskarsa ba shi kenan magana ta riga ta kare ba wanda aka yi ma laifi ba abin da yake nema a saka masa ba to akwai sakamakon da ya wuce Allah ya baka lada to shi kenan Allah zai bashi daga taskarsa shi kenan an rufe wannan wannan zai nuna maka cewa sai na abubakar nauyinsa ba karamin nauyi ba ne a wajen Allah su mara wata'ala ba mu taba jin dan adam da ya laifi manzan Allah kai tsaye ce Allah ya fi maka ba za a ce aka je ka nemi afuwar Allah ka je ka nemi yafiyar wanda ka sabawa shi ko sai aka ce kawai Allah ya fi maka thumma inna umara nadim sannan daga ba sai na umar shi ba sai da dama kun gani a lokacin da sayyidina abubakar ya nemi yafe masa sai ya kiya saboda ga zuciya ga shaidan shi dan adam da inda yake baya son kashi bai so ya nuna cewa shi ya kasa to sannan kuma ga shaidan yana zungura ka a gefe to amma da ya koma shi da kansa sai ga cewa yanzu tsakaninsa da abubakar ai bai kamata a samu wannan ba to kuma wannan yan uwa yana nuna mana abin da hausawa suke cewa wanda duk ya ce zo mu zauna ya ce zo mu bata tsakanin harshe da haƙori ma ana sabawa shi ya sanya larabawa suke cewa man talaba sadiqan bila aibin asha bila sadiq duk wanda yake so ya samu abokin da bashi da laifi to za ka rayu baka da aboki gaba ki daya dama duk inda kaga mutum biyu suna tafiya su mulkalau to ɗayan biyu ko dai duk mutanen kirki ne masu haƙuri ko ɗayan yana haƙuri da ɗayan haka rayuwar take amma ba za a taɓa samun mutum biyu su yi shekara ɗaya shekara biyu shekara goma a ce ɗaya bai taɓa saba ma ɗaya ba in dai abubakar zai saba wa umar ko umar saba ma abubakar to kai asuwa ne asuwa dole ne sai mun samu sabanin to amma kuma afuwa da yafiya shine ainihin sirrin mutanen kirki eh yawa yake cewa ya gafirullahu laka ya ababakar salatan har sau uku manzo Allah ya faɗa ma'ana domin ya nuna wannan abun haka yake dama an sha faɗa hadithi daga cikin wato sirin manzo alaihi salam wani lokaci yakan faɗi magana maimaita sau uku ko addu'a ko wani zance ba wai kullum abin da ya faɗa zai maimaita sau uku ba amma dai abin da yake so nuna muhimmancin sa to yakan faɗa ya nanata ya kuma sake nanatawa to shi kenan sai na umar sai yayi nadama fa'ata manzila abubakar sai ya taho gidan abubakar to wannan yana nuna mana kuma halin sahabbai a nan kun ga umar aka yi malaifi ba zai ce to shi kenan na yafe amma ya zo ya same ni idan afuwa yake so a'a sai ya ga cewa tun da dai abin dan Allah za a bari ya taka ji shi da kansa fasa al sai ya tambaya a famma abubakar shi abubakar yana nan kuwa faƙalula sai suka ce a'a fa'ata ilan nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fa sallam ya dai san iyakar tika tika tik inda abubakar baya gida to yana wajen manzo alaihi salatu wassalam to saboda haka shi ma sai zo sai ya sallama faja'ala wajhun nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya tama'ar sai fuskan manzo alaihi salatu wa salam ta ci gaba da murtikewa hatta ashfaga abubakar har abubakar da kansa ya ji tsoro ma'ana kada manzo alaihi salatu wa salam kuma ainihin ya kausa lafazi akan umar tare da cewa umar din kuma aka yi wa laifi to wannan ta sa abubakar ya ji tsoro to saboda haka nan da ya zamo ainihin ya damu fajasa sai ya gurfana ala rukubataihi akan gwiwoyinsa faƙala ya rasulallah sai ce a ma'aikin Allah wallahi ana kuntu azlam ni na kasance ni ne na fi zalunci marratai ne ya faɗi wannan hasso biyu ma'ana kenan in ma umar na da laifi to ni ni na fi shi laifi to wannan gabar kasan duk mutumin da yake zo tabbatar da wani abuwa na bidi'o'i to zai duk wani abu da yake gani hujja ne to sai ya lalubo shi ce to ai yanzu ga abubakar ya zo ya gurfana gaban manzo alaihi salatu wasalam to gaida manzon Allah ya zo ko kuma a'a ai daga cikin tsarin ladabi wanda matasa ma da yawa ba su sani ba yanzu akwai wanda wai shi kawai tun da ya riga ya fahimci ba a tsugunawa ana gaida wani to da ya zo ya same ka zaune sai baka haka to wannan ba daidai bane tun da ka same shi a zaune kai ma zauna a matsayinsa na wanda ya fi ka shekaru ko a matsayinsa na mahaifinka ko ainihin abokin mahaifinka ko malaminka zaune ka zo ka same shi to kai ma sai ka zauna shi kenan ainihin sai ku sai ku gaisa ko ka faɗa masa abin da kawo ka ba wai shikenan a'a ai shikenan tun da kai yanzu ai in ka ma tsugunna to shikenan a kai ba daidai ba haka sahabbai suke manzo alaihi salatu wasallam in sun same shi a zaune zama suke saboda haka anan ba gaisuwa ya zo ba balantana ce to ga abubakar ya gurfa da ya gaisuwa ba gaisuwa ya zo ba yawwa ya kamata mu fahimci wannan kuma shi ne ladabi ne da zamantakewa na eh a samma hu a samma abubakar a samma a akwai shadda wato ai kuskure ne eh asama ai wato asamma shadda gaskiya ne shaddar akan mimun ya kamata ta kasance ba akan sa ba eh kun san shi sam ya daga cikin zarfu makan muqa'in samma fa samma wajhullah wa idza ra'aita samma ra'aita to saboda haka wato sai mu ce cananka ko haka ake faɗa a Hausa soro eh kenan a samma Abubakar shi wannan samma din shine kabarin muqaddam abubakar kuma shine mubtada mu'akkar domin zarf makan ko da yaushe shine ainihin khabar ina fata mun gane kaman ka zo ka ce aina abubakar kenan wannan aina khabarun muqaddam abubakar mubtada mu'akkar duk inda kaga asma'ul jihad ko kuma zaman da sauransu to wannan akhbar ne abinda zai biyo ba kuma shine wato ainihin mubtada domin a ka'idar suna cewa asma'ul istifham kullun lahu sadara shi ne wato yake zamuwa farko ba za ka zo ka ce abubakar aina ba gwaranci ne sai dai ka ce aina abubakar to dole ka ce aina khabarun muqaddam abubakar mubtada um muakhar amin to sai yake cewa fa qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah wallahi ana kuntu azlam wallahi na kasance ni ne mafi zalunci ya faɗi wannan marrata ne har sau biyu فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce inna Allah ba'athani ilaikum fa qultum kadhabt yace Allah ya aiko ni zuwa gare ku ga baki dai kuka ce kai ƙarya ko ƙarya kake wa qala abubakar sadaq abubakar yace yayi gaskiya wata riwaya sadaqta yace kai gaskiya wa wasani bi nafsihi wa mali kuma ya luwace ni da jikinsa da kuma ainihin dukiyarsa ma'ana duk abin da nake so ya yi zai je ko ina ne baya ganin nisa ko gajiya shi da kansa sannan kuma duk abin da nake bukata da dukiyarsa zai yi ba gajiyawa sai ce fa hal antum tariku li sahibi shin za ku shafa abokina lafiya za ku kyale min abokina manzo da sarki ya faɗi wannan marratai ne har sau biyu fama uziya ba da ha ba a sake cutar da abubakar ba daga wannan ranar ku duba wani matsayi umar fa yake faɗa ma wannan fa hal antum tariku li sahibi ma'ana kaman su ba sabon bane ga baki daya shin ku za ku kyale mun ainihin abokina to ai dama Allah ya faɗa ya ce sani ya sunaini izu ba fil gari shi yasa malamai suka ce duk wani sahabi da zaka ce Ali ba sahabi bane ko Umar ba sahabi bane ko Usman ba sahabi bane sai dai ai maka bulaloli a kulle ka a baka wahala a saka sharar kwata da sauransu amma wanda ya ce Abubakar ba sahabi bane ko da ya kunu kuhu sare wayansu za a domin ƙur'ani ya kare ta kai tsaye Allah ya ce abokinsa ne sai wani ce ba abokinsa ba ne to ba ma nan abu ya fi muni ba sai mutum ya ce a'a ba ma ba wai dan wuta ne ba wal iyazu billahi ta'ala wato nasu Allah salamata wal afiya Allah ya kiyaye mu da ainihin zamewar kafa to wannan gaba da yake cewa inna Allah ba'athani ilaikum fa qultum kadhabta wannan gaba tana nuna mana cewa ashe wajen karɓar risala ko gaskata saƙon manzo alaihissalatu wasalam babu tsaka tsami ma'ana babu hawan katanga ko dai ka ce ka yadda ko in kai shiru baka ce ka yadda ba to kada ka ce masu karetawa dan nan da ya ce faƙultum kazabt kuka ce kayi ƙarya ba duka ne suka buɗe baki suka ce ƙarya ba akwai wanda su shiru suka yi ba su ce mun yadda ba sannan kuma ba su yaddan ba to sunansu wanda suka ƙaryata a wajen manzanci da gaskata manzo alisalatu wasalam babu aji na uku a da b ne babu c babu maganar katanga mutum ya ce to mu dai muna nan kan katanga ba mu gaskata shi ba ba mu kareta shi ba a to ka kareta shi kawai sai dai ka zama daga cikin wanda ku gaskata ko in baka wannan ajin to kana ga ajin masu karetawa Allah kiyaye yace fa hadha to wannan yabinu fihi yana bayyanawa koko yana bayyana a cikin sabana yabinu wato yana bayyana a cikin wannan annahu lam yukadhibhu qat sai na bakar bai taba kare ta manzo alaihi salatu wasalam ba wa annahu saddaqahu shi ya gaskata shi hina kadhabahu an-nasu turran a lokacin da mutane gabaki ɗaya su kare ta manzo alaihi salatu wasalam sai ce wa hadha zahirun wannan wani abu ne karara fi annahu saddaqahu cewa shi sai na bakar ya gaskata manzo alaihi salatu wasalam qabla an yusaddiqahu ahadun minan nas kafin wani daga cikin mutane su gaskata shi allabi na ballagahumur risala wanda manzo alaihi salatu wasalam ya isa wa manzanci yace fa yace wa hadha haqqun yace kuma wannan shine tabbas fa innahu domin yadda al'amari da sha'ani yake awwalu ma bulligar risala farkon isar da manzanci fa amana abubakar kawai shi sai imani ana sauma isar da sako kawai ce samina wa atana yace wa hadha muwafiqun to wannan kuma ya dace lima rawahu muslim ga abinda al-imam muslim rahimahullahu ta'ala ya rawaito an amr bin abasa daga amr dan abasa qultu yace ya rasulullah wato nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah mamma aka ala hadha al-amr wane ne tattare da kai akan wannan al'amari ƙala sai ya ce hurrun wa abdun ɗa ne da bawa sai ce wa ma'ahu yau ma'izin ba yau ma'izin ba kuma da wannan zammata ne zama kasarta ne kuskuren bugu ne yau ma mudafin ilaihi saboda ka mudafin ilaihi majarur alaƙwalam da jarrihi alkasara to shi ne yake cewa wa ma'awu yau mai zan abubakar wa bilal to wannan yana daga cin gabar da wasu gida to kenan abubakar shi ne farko ma wanda ya imani don kuma da ya ce hurrun wa abdun bai ce imra'atun wa rajulun wa abdun ba to wannan daga cin wanda suke izina da shi kenan abubakar shi ne farkon wanda ainihin ya imani to a lokacin kuma tare da shi akwai abubakar da bilal saniyan abu na biyu da'awatu siddiqi radiyallahu anhu kira zuwa ga addinin musulunci wani sai na abubakar mai yawan gaskiya yayi yace lamma aslama abubakar yayin da sai na abubakar ya musulunta wa zaqa halawatal imani billahi ta'ala ya dandana zaki da gardin imani da Allah subhanahu wa ta'ala wa tuma'anna qalbuhu zuciyarsa ta natsu ilal ma'abudil haq ya zuwa abin bauta na gaskiya wa kharaja min hayrati shirki wad dalal ya fita daga dimuwa ta shirka da kuma bata istash'ara hinaha to a wannan lokaci sai ya ji a jikinsa anna li hadha ad-din al-jadid haqqan alai cewa to wannan sabon addini yana da wani haƙƙi a kansa ma'ana da ya ɗanɗani wannan garɓe na imani ya ji cewa bai kamata wannan daɗi ya tsaya a kansa shi kaɗai ba kenan haƙƙi ne a kansa ya yadda wasu ma za su ɗanɗani wannan garɓe na imani wanda tunaninmu da yawa baya kan irin wannan yake cewa wa annahu mas'ulun kuma yaji a ransa cewa shi abun tambaya ne an najati qaumihi dangane da tsiran mutanansa wa ashiratihi da danginsa wa ashabihi da abokanansa min alhalakin ladhi kanu fihi daga halakar da suka kasance a ciki ma'ana yaji a ransa zama bai kama shi ba ya za a yi yana ɗanɗana garɗin imani a ce mutanensa suna cikin shirka da bata ya za a yi ya musulunta danginsa ba sa cikin musulunci ya za a yi ya imani da manzo alaihissalatu wassalam a ce abokansa ba su imani da shi ba kenan bai ga ta zama ba dole ya ci ɗamara a kan ya yi ƙoƙarin shigo da su wannan alkhairi da allah ya shigar da shi ya ce falabud da an yi taharraka ma'a hadan nabiyyi sadiq al'amin ya ga babu makawa dole sai ya motsa tare da wannan annabi mai tarin daraja mai gaskiya amintacce ya hamilu hadihin risalatul azima shi ma ya dauki wannan babban sako wa yubashshiru bit tauhidil khalis yayi bishara da tsantsan tauhidi wanda yake tsaftatacce min shawa'ibi shirki wal wasaniya daga sofanan shirka da kuma maguzanci fakana min awwali thimari jihadihi da'awi radiyallahu an sai ya zama yana daga cikin farko farkon fa'idan jihadin sa na da'awa dukulu safwatin min khiratil khalqi fil islam shigan zababbu tsabtatattu daga cikin zababbun halittu a cikin addinin musulunci ma'ana sakamakon farko na wannan shiga musuluncin sa to shi ne shi ma ya shigar da waɗansu mutanen kirki a cikin addinin musulunci ku duba irin wannan al'amari yanzu don Allah in na tsaya na tambayi kaina da kaina ka tambayi kanka da kanka tun daga lokacin da muka shigo cikin addinin musulunci mutane nawa ne wanda ba su musuluncin muka yi ƙoƙarin shigo da su musuluncin da kiranmu da ɗabi'unmu gashi kun muna mu'amala da su wani za ka samu akwai mutane maguzawa abokan kasuwancinsa ne wani za ka samu akwai kiristoci abokan mu'amalarsa ne ko ka ce aikin gwamnati ko wani faɗi tashi amma bai taɓa ƙoƙarin ya yi musu tayin su shigo addinin musulunci ba ko ya nuna musu wani hali na ƙwarai su yi sha'awar lallai in dai wannan shine musulunci ya kamata mu shiga nawa ne a cikin wanda ba sa irin wannan tunanin ko kuma a'a musulmi ne amma karkatacce ka yi ƙoƙarin Allah shirya shi ta hanyar ka nawa ne muke irin wannan tunanin na faɗa a wani darasi kusa satin da ya wuce na ce aiki ne da yawa mun kasa rarraba shi na tabbatar yadda muke da tulin maguzawa a ƙauyuka ka samu irin wajajen gwarzon nan wajajen sumaila wajajen albasu wajajen ina ne maguzawa ga sunan wanda suna buƙatan wanda zai shigo da su addinin musulunci wasu sun musuluntan amma ba su iya kyakkyawan tsarki ba ba su iya alwala ba sallah duk wani abin da ya shafi ibada ba sun shi ba domin kawai an je an ba su kalma ne an taho to inda za a ce muna tsara abubuwa waɗansu wanda za su iya na tabbatar da aiki ne wanda kowa cikin masallacin da zai iya shi ba wanda zai ce ba zan iya koya tsarki ba ko ba zan iya koya alwala ba ko ba zan iya koya sallah ba ko ba zan iya koya fatiha da falaki da nasu da kulhuwallahu ba wanda ba zai iya wannan a cikin masallacin nan ba to amma sai ka gani cewa mafiya wannan ayyukan gasa nan abin takaici sai ka samu wani jan mutum ne ma bature ne ya yi haƙuri da duk rayuwarsa mai kyau ta ƙasarsa ya zo ya zauna a cikin ƙauye ya ci tafasa ya ci yaɗiya ya ci kuli-kuli ya ci tome kuka domin ya nuna shi ma nasu ne don ya tusa musu addininsa mu kuma wani mu ma bai ɗara su jin daɗin rayuwar ba domin wani za ka samu wani zero wani yake yi in ya karya bai da abincin rana sai da zai samu ce su kuma su ci abinci masu uku a kila wani ma a cikin su ya ɗara wani kyakkyawar rayuwa kuma za ka samu wani bayi da wani aiki da yake kuma akwai wanda inda zai je ce zai je musantar da maguzawa a iya ce masa ga kudin motar da za ka je ka dawo to amma wala sai ka samu ba ma irin wannan sai dai mai ta zagin arna wanda shagu arna mai ta zagin su to kai wacce rawa ka taka a wajen musuluntar da naka mutanen wanda arna suke kokarin ainihin arnantarwa abin ta kai ce za ka ji a kowane za a je a ba su musuluncin wata shida ba wanda ya sake komawa sai a zo a sake mayar da su a cikin aƙida ta kiristiyaniti sun taho daga aso ilal aswa daga baki sun fada baki kirin kuma wallahi abin ta kai ce za ka ga fulani irin wajen abin nan taraba din nan irin wajen abin nan ya sunan wannan kogi fulani ne za ka gani na ka shiga ita ka wallahi dukkan soci ga sanan da shanu ɗu kai za ka ɗauka ba fulatani ne musulmi na kama wallahi za ka gansu wajen mutum ɗari duk kiristoci ne to kaga wannan akwai sakacin mutanenmu da kusuri ya zama abubuwa kawai a wuri ɗaya ake yansu ga sai na abubakar ya shigo addinin musulunci nan ba da yawa ga bai ga ta zama ba ya kamata ya yi duk yadda zai yi akalla na kusa da shi su mori wannan addinin musulunci allah ya samu dace amin amin yake cewa wa humus sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin su waɗannan da yake burin su shigo su ne wato ainihin marigaya na farko daga cikin muhajirawa wa min al-asharati al-mubashshirin bil janna kuma daga ciki akwai goman da aka yi musu bishara da aljanna fa aslama ala yadayhi sai suka musulunta hannun sai na abubakar az-zubair ibn al-awwam wa usman ibn affan وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مذعون وأبو أبنس بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله تعالى عنهم جميعا malamai da suka zo wannan gaba suka ce yanzu sai na abubakar gobe zai zo alkiyama da niki-nikin ladarsa shi wanda ya aikata da kuma lada irin ta waɗannan mutanen yanzu idan kalli goman da aka yi masu bishara da aljanna ka ware mutum uku domin yanzu kunga shida aka zana mana zubair daya usman biyu talha uku sa'ad hudu abu ubaida biyar abdurrahman shida ku duba har wanda manzalla ke cewa aminu hadhihi al-umma amintaccen wannan al'umma sai na bakar shigar da shi addinin musulunci Usman ibn Mad'un ina jin mun karanta asira cewa shine mutum na goma sha hudu shigowa addinin musulunci shine wanda ya soma rasuwa aka binne shi a makabartan baki ainihin ta Madina duk irin waɗannan hannu sai na Abakar suka shigo addinin musulunci kai yanzu Abakar ko bai yi komai a rayuwarsa ba a ce za a bashi lada ta hadisi yace wanda ya nuni zuwa ga alkhairi to kamar wanda ya aikata shi yasa manzo alaihi salatu wasalam yafi kowa lada a duniya duk abin da za ka yi na kirki to ladan da Allah zai baka to zai ba manzo alaihissalatu wasalam irin wannan ladan ban da shi nasa aikin domin shi ya nuna maka wannan aikin to ku duba sai na abubakar zai zo da irin wa'annan ladaddakin to ba ma wannan ba su ma duk wanda ya samu alkhairi ta hannun wa'annan din kuma dai yana da kamashi domin shi ya haska kama wa'annan su ma suka haska kama wa'ansu still da yana da wata lada ta musamman duk yanda aka ce wane wane wane har ya zuwa kanmu da muke magana halin yanzu wannan ba karamin ainihin daraja bane a wajen Allah yace ihtamma siddiqu bi usratihi sai na abubakar ya muhimmantu da ainihin iyalan gidansa fa aslamat asma'u wa aishatu wa abdullahi wa zaujatuhu ummu ruman wa khadimuhu amir ibn fuhaira duk wannan iyalan gidansa ne ya muhimmantu sai da ga ainihin duk sun musulunta baki daya abinda zai baka takeici yanzu akwai wanda zaka gani dan karewa ne musulmi wasu duk mun san su baka mu suna wallahi sai ka samu ya je ya aure kirista sai ka kaddara cewa jihadi ya nufin yafi sabilillahi cewa bari ya aure ta ya musuluntar da ita sai ka ga sun haifi ya'ya rututun ba ta taba sha'awar addinin musuluncin ba me amfanin zaman nasu da ita karshe a yi rashin sa'a ya mutu ta je kotu ta ce a raba ya'yan a bata nata saboda haka ta kwashi na kwasa ta je ta kiristantar da su irin wannan an yi su da yawa an yi irin wa'annan ainihin da yawa amma kin cike da takaici akwai wani mutum a wata jihar ba sai na faɗi jihar ba ya je ya aure wata baturiya a ingila suka haifi yaya kasan daga ce wani tsarin yahudanci wai idan kuka haifi yaya kai da mace to in za ku rabu kai kai za a ba yaya mata ita za a ba yaya maza to shikenan sai ya zama wato ainihin sun rabu sai suka zo ainihin najeriya wato sun zo najeriya sai suka rabu 'ya'yansu guda biyu to shi kenan da suka rabu sai ta ce dole sai an ba ta yaya aka yi ta rigima aka je kotu aka ta yarce da gaskiya dokar kasarsu ita ce mai yaya shikenan sai ta gudu ta je embassy din ainihin kasarsu kaga in ka je embassy ka gudu kenan to shikenan sai ya mata wayo to sai ita ka ba kafa darwaye ne dama shi daga cikin irin takalit din gidansu akwai tsaga a tsage fuska to shikenan ina ji ko dai a ce irin gobirci gobirci ko wani abu haka to shikenan sai ya je kamar ya je ga sai tafi da wanzami sai ta du'a musu tsaga to an taba bature da tsaga gobirawa ko tsagar abin da irin to wannan tsagar da aka yi kuma ta gadon ba ta yaya to shine kawai ta hakura ta tafi to an yi ta kama kafin sanar rai to amma dai ala kulli hal in ka duba duk matan na Najeriya musulmi ga baki duk ba su yi masa ba sai ya tafi ya je aure wata baturiya ta musulunta mana sannan kawure ta to wallahi da yawa zaka haka ake irin wannan burkara Allah shirya mu amin amin to saboda haka sai yake cewa durusun wa ibar to yanzu akwai waɗansu darussa da abubuwa na la'akari ne kamata mu fahimta a cikin wannan darasi na ɗaya yace min awwali ma a hassa abubakar ne siddiq radiyallahu anhu bi ruhaniyatil islam farko-farkon da sai na abubakar ya fara ji ya fara jin fa'idan addinin musulunci a jika ruhaniya shine wato ainihin fa'ida da amfani tun lokacin da ya soma ji a jika fa'idan addinin musulunci domin wallahi bayan Allah addinin musulunci zaƙi gare shi daɗi gare shi ɗanɗano gare shi ba wanda yake sanin wannan sai wanda ya rayuwa ba musulunci bai dawo addinin musulunci na sha faɗa mana cewa duk abin da kake gani turawa suna ƙirƙirowa na wasanni ga sanan a sa zakaru su yi faɗa wani ma ya hau keke ce zai zagaye duniya a zo a yi bal ɗin jakuna bal ɗin zakaru duk wannan wai so ake a zo a sami wai wani wasa da zai ɗebe kewa duk wanda aka saba gani sai a ji baya ɗebe kewa zuciya a takure ba kirin kuma wallahi kafirci ne da sun shigo musulunci zai ji lafiya kalau to wanda yayi kafirci shekaru in ya shigo musulunci wallahi daɗin da yake ji ba kaɗan bane akwai rubuce-rubucen irin waɗannan da yawa su ce wallahi daga suka shigo musulunci sai suka ji ainihin sabuwar rayuwa to amma iri na irin mu da aka yi fa a cikin musulunci ba ma tantance irin wannan abun domin tun da muka tashi Allah za a cikin hasken musulunci ya da kakanni muka tashi amma wanda yi wacan rayuwar shi yake sana ainihin wannan kyakkyawan abubuwa shi yasa za ga wani wato musulmi Allah ya masa wani abu wallahi komai bakin mutum aka ce musulmi ne sai kaga wani annuri a fuskarsa amma wanda yake arne sai daga yana wani kodau gashi nan wani fari-fari amma duk gashi nan kamar irin da wato zazzabi ya dake shi nan kamar irin mangwaron nan wanda rana ta daka bai nuna sosai ba haka za ga mutum Allah ya samu dace to lokacin da sayyidina abubakar ya fara jin wannan fa'ida ta addinin musulunci wa mana al-imanu qalbahu addinin musulunci ya zama ya cika zuciyarsa wastawar alhaku alama sha'irihi wa wujidanihi kuma addinin musulunci ya mamaye ji a jikansa da kuma ji a zucinsa mashair ka dinga jin abu a jika wujidani kuma abin da za ka ji a zuci asbaha yudriku anna hadha din to sai yawa yi gari yana fahimtar lalle wannan addini dinu amal addini ne na aiki ma'ana ba na hutu ba wa anna kullu wahidin min abna'ihi kuma kowanne ɗaya daga cikin addinin musulunci ladaihi ma ya ƙumu bihi to tattare da shi akwai abin da ya kamata ya tsayu da shi liyar fa'amin rasidi din domin ya kamba tanadin wannan addini rasid yana daukan tanadi ko ma ka ce ainihin jari ko uwar kuɗi duk da rasid ne ma'ana domin ya haɓaka tanadin wannan addini da kuma dukiyar wannan addini ma'ana kenan ya sama masa 'ya'ya masu imani wa yasira bihi kuma yaga lalle ya kamata ya tafi da wannan addini nahwal ma'ali zuwa ga abubuwa na samun daukaka wal iz da buwaya wat tamkin da kuma ainihin tabbata da samun wato ainihin kankama da kyakkyawan yanayi na zamantakewa faqama bi da'awati man yasilu ilaihim sai ya tsayu da kiran wanda yake saduwa zuwa gare su min aqaribihi daga makusatansa wa ashabi da abokansa na biyu إن اختيار أبي بكر لهذه الثلة من البشر yace zaɓin da sai na abubakar ya ma wannan jama'a daga cikin mutane ma'ana wa'ancan da muka ambata wal mubadarata ila da'awatihim da kuma gaggawa da ya zuwa ga kiran su ila islam zuwa ga addinin musulunci wa zammihim ila saffi hadha din da kuma yanda ya hado su ya taro su ya zuwa sahu na wannan addini aljadid sabo la yadulluka ala ma kana yatamatta'u bihi hadha ar-rajul kabir wannan yana zai nuna maka abinda sayyidina abubakar wato yake morewa da shi min al-aqal kabir na hankali babba alwa'i wanda yake kiyaye abubuwa almudriki li mutatallabatil marhala wanda yake ruskan abinda wannan matakin yake bukata ma'ana sayyidina abubakar hankalinsa ya nuna masa wannan mataki na sabon addini to yana bukatan mazaje gwarasa domin duk lokacin da abu yake sabo yana bukatan wanda za su cicciɓa shi ainihin yayi gaba to wannan shine abin da ya soma ji ainihin a cikin zuciyarsa yake ta fal islamu kad kana gariban addinin musulunci ya kasance bako ya taju ila man yukhlisul amala min ajalihi yana bukatan wanda zai tsarkake aiki saboda shi wa ya tahammal kullu shay'in kuma ya dauki gabaran kowane abu fi sabilihi a cikin sha'anin addinin musulunci fa huwa lidhalika bihajatin ila ikhtiyarin daqiq to saboda haka ashe kenan sai na shi addinin musulunci kai yana bukatan a yi masa zuzzurfan zabi wasifa'in murakkaz da kuma zaɓi wanda yake kafaffe ma'ana wanda yake zaune da gindinsa kenan kada a zo a zaɓi addinin musulunci rubabi-rubabi a samo masa kafaffu wanda in sun tsaya to shi kenan ba komawa baya walam yajid abubakar min surati qaumihi amsal haula sai na abubakar bai samu daga cikin masu darajar mutanansa ba makamantan wayancan da muka ambata ma'ana su ne ya gamsu in suka ce eh to shikenan eh فبادر الى دعوه من الاسلام sai gaggawa zuwa kiran zuwa ga addinin musulunci yace wa hakaza yajibu to haka nan ya wajaba an yakuna sahi an yakuna sahibu mabda'in wato ma'abucin manufa ya kasance wa da'awatin da kuma ma'abucin wato da'awa rajula marahil ma'ana duk wani ma'abucin manufa ma'abucin da'awa to ya kamata ya zama rajula marahil mutum na matakai mai ake nufin mutum na matakai mutumin da zai tsara abubuwa daki-daki ka fahimci cewa yanzu a aji daya ana bukatar kaza da kaza aji biyu ana bukatar kaza da kaza har zuwa a gama ajujuwa kenan ya zama kana da fulanin a rayuwarka don mutumin da yake da tsari a rayuwa shi ya fi more ma rayuwa shi sa na sha faɗa mana wallahi muna da mutane masu kwakwale masu fahimta amma abin da yake damu shi ne rashin tsara rayuwa sai ka samu awanninmu duk sun tafi ba fa'ida ni kan faɗa cewa yanzu in ka zo ka zauna a cikin awa 24 ware awoyinka na bacci ware na tsarki da alwala da sallah akalla sai ka samu raran awa biyar lafiyayya duk jarabar neman kuɗinka to sai an samu awa biyar da za a ce dai ba kasuwa kake babban da sallah da sauransu to ina wannan awa biyar ɗin take tafiya malamai dai sun ce kusan in ka lissafa tsarki da sallah da komai da komai ka ba su lokaci mai yawa sallah dai ta farilla da alwalarta da kamar ruwanta ka ba su lokaci mai yawa ka ba su awa ɗaya da rabi kai je kama har da arrawatib sunnan rawatib ce awa biyu kamar ruwanka da alwalarka da sallah farlar na filfilin su awa biyu in sun ci da yawa kenan baccinka ce awa takwas in dai kana da lafiya baka da malaria to kaga shikenan awa takwas kace awa goma kenan neman kudinka kace awa shida ko ma awa bakwai to kaga kasa barara awa biyar to dan Allah wannan awa biyar me kake da ita yau awa biyar ta tafi a banza gobe biyar ta tafi a wofi ga sunan kullun haka mutum yake bana haka yake bara wallahi wani za ka ga shi ya fahimci addini shekara 20 da ta wuce a kasan shi yadda yake ba haka yake bana haka zai kasance baɗi da baɗin balada haka yake ba abin da zai ƙara ga malaman a kusa ya ɗauki littafi ya je makaranta bai san wannan ba ke wani hatta sana'a ta cigaba wallahi ba ruwansa sana'a ta cigaba wai tunanin cewa ya kamata in yi sana'ar da zan iya riƙe kaina in koya ma wani shi ma ya koya ma wani wallahi za ka samu dai galibi hausawa ba ma da wannan tunanin shi dai in yi samu abin da ya cika cikinsa bukatarsa ta biya na goben Allah zai kawo bakin da Allah tsaga ba zai hana shi abinci ba wannan ba tunani ba ne ɗan adam kullum tunanin ci gaba yake wani abin sha'awa mutane na san da yawa sun gani a whatsapp hoton wata mata da wani mutum wanda ba su da hannaye mutum ne gashi kafafuwan Allah ya hore masa ba shi da hannaye amma da wannan kafafuwan zai sa wato anifin saya ya sa zanto ya yanka katako ya buga kusa gashi yana yin motocin yara yana sayarwa na samun kuɗi kafafuwa gare shi ba hannaye amma sana'a yake ga hoton yara duk sun yi layi ita wannan mata ce gata ita kuma ba hannaye amma tuki jirgin sama take da kafafuwanta amma mu yanzu mutum yana samu matsala kafa jari ya samu kawai sai ya samu sanda ya lankwashe wallahi da yawa za ka kara yau take ba na manta akwai lokacin da muna tafiya ni da wani yayana daidai wajen danja zainab gallery sai mu ga wani ya taho akan irin kun sa akwai wani kaman keke keke mai dan tayan nan abin nan wani katako a matsawar shi gurgu ne ya zo ya bara kuma sai masa koyon ba sai shi ya yana wake cewa wannan kalau yake wallahi yana afuwan ba akan wani abu ya tafi ba ashe dangin ne ya taho yana yi da ba shi sai gashi ya tashi karyan karyan ya tafi wacce motar wani ya samu manja ya samu bandeji ya nade kafa haka zaka ga ana yi wannan bai ma samu na kasab ba kirkiro ta yake dan ya samu kuɗi ina ga wani samu yan na kasa ɗan kaɗan yatsa zai lankwashe sai gana ta yi maka haka da yatsa wai shi yatsa sai abin nan wannan wallahi ba rayuwa bace ba rayuwa bace wani ya rasa hannaye gaba ɗaya ma amma bai ga shi na kasashe ba ne ya tashi ya yi abin da zai rike kansa amma ya rike wasu da haka ake samun gino al'umma da gaban rayuwa to mun kasa addinin can a duniyan ma mun kasa to ina za mu je ai in ma kasa addinin can to ka zo a duniyan can ka gino ka gina wani to amma ba uwar ba ribar ba wan ba kane wannan ba rayuwa ba sai ba duk wani mai hadafi a rayuwa zai samu kasa irin wannan matsayin ba Allah ya kyauta eh ina wanne faragar din ne eh fabadar sai ya gaggawa fa ai fabaraja fabadara ne kuskuren rubutu ne eh fabdalin ne kafin abin nan gaskiya ne kware eh wato fabadara sai ya gaggawa ne alkalamin nan ƙarai da gaske fabadar ya kamata kuskuren rubutu ne na to shi da yake cewa kan haƙula jami'an yawa yau ya ce wa za hasatin ƙauyyatin kuma ya kamata duk wani mutum mai manufa ya zama ma'abucin wato hasa ƙauyya in muka ce hasa kamar ka ce wani ji a jika alhawasul khams shine gani ji ɗanɗano jin ƙanshi ko a taɓa jiki to shine alhawas mutum ya zama hawas ɗinsa duka masu ƙarfi ne ma'ana kenan mai karsashi wa basiratin nafiza ya zama mai basira mai zarcewa fi ikhtiyaril kafa'atil mukhlisa a wajen zabo mutane da suka dace kuma wanda suke masu ikhlasi zababbu yace kana haula'i jami'an adda'a matal ula wa'ancan bayan Allah da muka ambata su ne ginshikai na farko allati kama alaiha sarhul islam wanda akan su dogon ginin addinin musulunci ya tsayu ma'ana wayancin da sayyidina abubakar ya shigo da su musulunci to sune foundation din da ginin musulunci ya gino akai wa kanu sanad al-awwal suka zamo sune wato ainihin wato majingina ta farko fi taqwitin nabi sallallahu alaihi wasallam a wajen karfa manzo alaihi salatu wasallam wa nusrati da kuma taimakon sa wa nashar da'awati da kuma yada da'awar sa fa bihim azza Allahu ad-dina da sune Allah subhanahu wataala ya buwa yadda addini wa ayyada rasulahu sallallahu alaihi wasallam kuma ya karfi manzon sa alaihi salatu wasallam na hudu yace laqad kanatis sifatul hamidatu tabbas sifofi ababen godemawa wal khilalul azima da kuma tadodi masu girma wal akhlaqul karima da dabi'u masu daraja allati tajassadat fi shakhsiyati siddiq wanda suka yi kaka gida a cikin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda to wannan dabi'u da halaye da tadodi da suka yi kaka gida a cikin sa sun kasance mu'assiran fil nasi masu tasiri a wajen mutane inda da'awatihi islam yayin kiransa zuwa ga addinin musulunci ma'ana kun ga Allah sai ya tare da sayyidina Abubakar da kyawawan halaye tun ma kafin addinin musulunci domin shi hali na kwarai da kyakkyawar rekod a rayuwa yana daga cikin abin da yake taimakawa a karbi da'awar mutum domin al'adar mutane ba kyau gare ta kwarai ba yanzu wani idan ya zamo yana da wani mummunan hali da aka sani to ko abin kwarai ya fara sai a ce ah ah, an zan manyan mutane wai yanzu Allah kiyaye a ce wani barawo an san barawo ne to aka yi taro ce ya tuba sai aka ji ya fara lalace a masallaci sai ka ce ah kaji an koma ga Allah eh wai wani kaji wai ladani ne tsohon barawo ne ba wannan abu shi shi za a dinga duba to ballanta da kaga yanzu kiran sallah kawai ba wa'azi maka ba to ina ga kuma Allah kiyaye a ce an san shi wani tsohon matuci ya zo yana da siha a ce kai wai kaji shi yake da siha akai ma kana bukata ai ma da siha haka wani zai ce to sai ya zama tun fil alsin abakar bai da wata masoka tun da aka san shi mutumin kirki mai gaskiya mai mutunci mai kaza to sai wannan ya zama yana da tasiri a wajen kiransa zuwa ga addinin musulunci domin kamar yadda zamu gani nan gaba hatta kyautarsa ta sa wani makunya yake ji sai na abakar kira shi ga musulunci yayi wani wani mai kake ga haka yace fa yace fa kada kana rasiduhul khulqiyyu yace tabbas tanadinsa na kyakkyawar ɗabi'a ya kasance zahman mai gwabi ne fi kaumihi a cikin mutanensa wa kabiran fi ashirati kun mai girma ne a cikin danginsa inda da'awata himar islam yayin kiransu zuwa ga addinin musulunci ya ce faƙar kana rajulan mu'lifan li kaumi ya kasance mutum ne mai ƙoƙarin haɗa kan mutanensa duk inda ya ji an samu saɓani tsakanin wani da wani to zai ƙoƙari ya ɗinke wannan barakar duk inda ya ji su wa'yancan da wa'yancan tawaga an bata sai ya kokarin sulhu tsakaninsu muhabbaban lahum kuma sai zamo abin so a wajensu sahalan sannan mai saukin hali an saba ƙuraishin liƙuraish shi ne mafi sanin dangantaka ƙuraishawa a wajen ƙuraishawa ai mun faɗa ina ji kusan rana ita yau shi ya fi kowa sanin dangantaka ƙuraishawa ya so ya so bal mala ya ce ba ma wannan ba kana farda zamanihi fi hadha fan ya zamo shine tilon lokacinsa ma'ana shine daya dayan lokacinsa a wannan fagen ma'ana baka masa wajen san daga taka qurayshawa wa kana ra'isan mukarraman ya zamo shugaba ne abin girmamawa sahiyan mai yawan kyauta yabdhulul mala ainihin kuma yana bada dukiya hausa suna cewa idan baki ya ci ido yakan yi kunya sau da dama da yawa akwai mutumin da zai zo ya yi wani tayin addini amma saboda kyauta wanda sai ga yaje ku duba lokacin da mun karanta a nan asalin hudaybiya a cikin nabiyun rahama lokacin da urud bin mas'ud thaqafi lokacin da ya zo yake ce manzon sallam yace wannan buyagin ya nuna sai da abakar waɗannan buyagin ina ganin da sun ga wani matsala duk gudu za su su barka kunga sai na abubakar ya kwamfala masa magana mai zafi da ya ci maganar ka iya cewa to kamar ya bata shi ko ya ci fuskar sosai sai ya ce waye ke faɗin wannan maganar shi kun babban mutum ne sai aka ce abubakar ne sai ce wallahi in ba dan wani alheri da ka yi mun ban saka maka ba ya ce wallahi da zama yi dama bata ne to amma dole sai ya lakwas baki ya ce kaga dole ido ya kunya ashe za ka ce wanda ya mika hannu bai mika kafa in ka mika hannu sai dai ka tankwashe kafa ka ko Allah ya samu dace to shi Allah ya masa waɗannan abubuwa wa kana rajulan baligan ya kasance mutum ne wanda Allah ya bashi balaga ma'ana azancin magana yace inna hadhihi al-akhlaqa was-sifati al-hamidata waɗannan ɗabi'u da sifofi wanda suke ababan godiya la budda minha lid-du'a ba makawa masu kira zuwa ga addini ya zamo sun sifantu da shi ilallahi wato masu kira liddu'ash ilallah ga masu kira zuwa ga Allah ma'ana duk wani mai kira zuwa ga Allah ya kamata ya zamo ya kwatanta domin tashabbahu in lam takunu mithlahum wa illa in ba haka ba asbahat da'awatuhum lin-nas sayhatan fi wadin in ba haka ba sai zama kiran da za su yi mutane kururuwa ne a cikin daji abinda ake cewa wato ainihin ihu bayan hari ko sannan wa nafhatan fi ramadin sannan busa ce a cikin toka kai ta hura toka kana so wuta ta kama kaga ba zai yiwu ba kenan ashe mai kira zuwa ga Allah shi yafi kamata ya sifantu da wa'ansu sifofi na kwarai akalla ya zamo abinda kake kiran mutane su aikata kai ma ka dan baka abinda kake cewa su nisanta to kai ma gurgudan iko ya zama ainihin ka nisance shi to amma irin wannan gaban malamai suna cewa da'iya daban malami daban ina faɗa muku mai wa'azi daban malami daban ka iya samun wani malami bai sifantu da halaye na kwarai ba amma kuma Allah ya bashi abin da za a karba to wannan ka yi haƙuri ka jure wani malami na cewa isbir ala murril jafamin muallimin fa inna rusubal ilmi min nafaratihi yace ka yi haƙuri akan ɗacin ɗabi'a na malami domin rushewan ilimi da rashin samun ilimi yana tattare da guje masa akwai malami da zaka samu marubuci malami ne amma ruwa da kasan yaron goye haka yake yaron goye ne zaka bashi kami kame halaka ba na faɗa muku akwai malamin da aka kawo mu wajen 350 wani muka zai zake ba aka kyauta ba noma yau ba da koyi ba a kawo masa ga muridansa a zaune sai ce to gaskiya kun san fani ina son kuɗi saboda ka sace goma ga alabi kuma Allah kawo muku naku akalla dai a ce ka daure a hamsin din ma kai ko da ma ka basa dubu ɗaya ɗaya dai kaga dai a ba da alakin abin da to bai kamata a ce da iya ya zamo tsantsan marwaci wannan addinin musulunci ba ya bukatar wannan to amma in malami ne ko mai rosa inda zai ba da ilimin a haƙuri a ce ko kuma mai zafin rai na faɗa muku ɗaya daga cikin manyan malamai na faɗa muku sunansa a can baya amma ba sai na faɗa ba malamin su maliku ne mutum na mai zuciya amma malami ne in ya baka matanin hadisi ka ce kana son isnadi sai ce to ka matso dama dundumi gare shi bai gani sosai sai ya kama kan kai kuma a jikin bango ya ce haza huwal isnad kuma ga karatu na mamaki dole gobe ka koma ko lokacin da ya samo kariya ya kawo gidan su na ga koran ɗalibai sun dame shi kariya kawai ta fatattake ka kaka da da ta mutu yake ta mai al'amur bin ma'arufi ta mutu wai koren da da bashi al'amur bin ma'arufi to abin da ke so in ce duk wanda halin nasa bai hada ɗalibai su je neman ilimi a wajensa ba yawa halinsa daban iliminsa daban ya baka ilimin ka haƙuri ka yi ta ɗiba in yi so shi kuma allah shirya shi shi ke nan ba gaba ta biyar ya ce tufassiru wannan ma kasara ce ba tufassaru ba tufassiru lana siratu siddiqi fahamahu lil islam ya ce sirar sai na abubakar tana fassara mana irin yadda ya fahimci addinin musulunci ma'ana ya fahimci addinin musulunci ba addinin ragwaye bane ba addinin zama bane wannan sira ta sa tana nuna irin fahimtar da ya ma addinin musulunci wa kaifa asha bihi kuma tana nuna mana irin yadda ya rayu da addinin musulunci fi hayatihi kulliha a cikin dukkan rayuwarsa yace fahariyun bid'ati to ya dace ya tantanta ga masu kira an ya ta'assau bihi su yi koyi da shi fi da'awatil afarad a wajen kiran daidaikun mutane ila Allah ta'ala ya zuwa Allah subhanahu wa ta'ala to saboda yanayin lokaci sai mu takaita nan to kamar yadda na faɗa bayan Allah abinda muke karantawa asiran nan so muke mu dinga ganin shi a ɗabbake so muke mu dinga ganin waƙe'insa a cikin rayuwarmu wallahi idan ya zama kawai zai zame ba a ganinsa a cikin jikinmu to hujjojin Allah muke ƙara mu kawo nan muna fata Allah ya kwadda baka ya san zai ta wasu